إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين كشيو منا ishirin da uku da watan safar shekarar hijira 1436 wanda daidai da sha shida ga wata na sha biyu shekara ta 2014 insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na alwajiz fi fike sunnatu wal kitab al-aziz kenan muna cikin adab na biyan bukata ko mu ce na shiga masai ko shiga bandaki wanda mun ɗauki ladabi na mustahabbancin yin bismillah da cewa bayan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith a lokacin shiga ban daki mun doki ladabi na shiga da kawar dama huta da kawar hagu kuma da ladabi na cewa a kai da an shiga bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith huta wa ghufranak na uku shine shiga da kawar dama huta da kawar hagu sai na hudu shiga da kawal hagun muta da kawal dama haka na hudu idan ko a daji ko a gida ana son kauce ma alkibla ka ba ta baya kuma ka ba ta gaba da maganar in za ka tube kaya a daji kakka kware kaya sai ka tsugunna ƙasa tukon kawar da kaya wannan shine abin da muka doka sai da magana hana biyan bukata ko bayan gari a abin da yake kan hanyar mutane ko kuwa wurin da suke hutawa don wuri mai janyo masu inuwa ko mai jan la'anta kirshe za mu tashi ladabi na takwas ya ce wa yuka rau an yabu da fi mustahammi an ki ba a so ya saba ma ladabi na musulunci yin wutsari a wurin da mutum ke wanka wanda za mu gaji dalili kan haka ya ce an humai kamar da yadda dama wani littafin bayanin cewa alwajir kalma ce a hausa abu takaitacce zai kawo maka bayanai kan kowace mas'ala kuma ingantattu ba tare da tsawaita ba yanzu wannan bayanin da yi na hukumcin cewa ba a son yin wutsari a wurin da ake wanka ga dalilin shi kan haka an humaid al-himiri al-himiri an humaid al-himiri قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في في مغتسله وانا رواية إمام سنة أبو إمام أبو داود يا هدول تحق إمام النسائي abin da yake cikin nasan hadisin cewa wannan sahabi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an yamtashi ta ahaduna kulla yau kullum ka tsehe kai ka gyara kai kullum ka zama dan kwalliya asalin wannan sukan ba sarce a kaɗai ba domin kasan musulunci akwai tsafta a sawa gashi mai a gyara tsehe a gyara kirkin tsaftace gashi ko tsehe gashi su amma suna samun shi mai ba haka ɗaya ba da kuma a sa a gyara nan me wai guje ma tarafu guje ma kawa kullum kai kenan ka ai kullum kakai kullum ko kuwa kenan hana tsaye ko gyara gashin a kullum kuma ko ko wutsari a wurin da kake wanka masala ta wurin da ake wanka a can da inda kake wanka wuri ne guda a nan ruwa yake a nan wutsari yake a wuri guda suke taruwa ƙarƙashin wannan kamar da na ga cikin cikin suna sai da sabik haka na bulkamal na gana abu malik abu malik shi ma ya kama sa'ada cewa akwai bambanci inda ake maganar hana wutsari a wurin da ake wanka inda yake wurin ruwan a wuri guda yake amma idan ya zamanto akwai tiyo wanda ana wutsari irin zamani dai ana wutsarin wutsarin iya ana zuba ruwa iya tafiya wani wuri daban a wannan wurin babu wutsari ko daya kina anan tana ga cewa hanan bai ku misal irin wannan wanda babu ruwan babu ruwa ko wutsarin ko ruwan ba abin da yake tsaya a wurin wannan bai cikin wannan hukuncin wanda irin wancan wanda a can da wurin guda ne ga ruwa ga ga wutsarin wuri ba sai gamu irin dai yanzu ma ka je karkara ka ke ban daki wurin wanka da a nan kake wankan ka yi tsari a wuri guda wannan shi ne ake magana hari a kan shi wa ya harumu lubaulu fil ma'in rakid kuma an hana wutsari ladabi na tara kenan an hana wutsari a wurin da ruwa wanda yake bai gudu misali tabki tabki misali ta katala tabki namu nan tunda kenan nan an hana ka zo ka yi wutsari a cikin tabki ko cikin fisin haka an hana hujjar haka yace an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakid wannan ruwaya imam muslim haka ibn majah haka imam sai sun kare ruwaye kenan wannan a takaice kurin yanzu bayani ya kare ya kare magana kurin an hana ka yin wutsari a ruwa mai wanda yake baya gudu kenan tabki ne fisil ce haka dai wurin da ruwa a wurin bai tahiya ba mai gudu bane ba kuma ga hujja jabir bin abdullahi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tsari a ruwa wanda yake a wuri guda shikenan kare sai ladabi na goma yace wa yujuzul bawlu qa'iman wal qu'ud afdal ya halitta a yi tsari a tsaye amma kuma a yi a tsugunan ko a zamanin shi yahi wasu masala ta wutsari a tsaye kwarai wasu makance maka hurci ne ta abin bai kai na ba gaskiyar magana bai kai bai zahi bai kai na mutum yau akwai ma zaka wata ƙasa ko wani garin zaka tsike abin mutsarin mana matsa yake baka da matsugunna babu abin mutsarin a tsugunna ya ga tsaya akwai wuraren biyan bukata aka wasu wurare daga shiga cikin turai ba ma magana dole ya tsaye zaka yi shi kuma kana iya zuwa wani wuri wanda yake misali ga kazamta wani sha'ada abin da an ga cikin tsugunnai cikin ma zai ɓaci daga musulunci abu addini ne mai sauki in ta kama mutum ya tsaye ba lahi bai duk da a tsakon na shi yayi amma za mu ga dalilai kan haka da mun ce komai yawa ambata ya ce zai kama dalilai kuma ingantattu ba tare da ya tsawaita ba yanzu wannan mas'ala ta da ya ma babi tarjama ce baban cewa ya halitta a yi wutsari a tsaye amma a yi a tsakon na shi yayi hujja kan haka menene عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سبعة قوم فبال قائما فتناحيت فقال أدن فدنوت حتى قمت عند عقبي فتودع ومسى على خفيه وانا رواية إمام البخاري إمام مسلم سروت الحديث آه كي إنا دا إمام مسلم هكا إمام الترمذي هكا ابن ماجه haka nasa'i abu daud sun karuwa ne ke sunan arba haka imam muslim sun karuwa ne ke da hadisi ne ingantacce na ce muslim da sunan arba ke duka wannan kowa kawo abu daud da tirmidhi nasa'i ibn maja da sun karuwa ne ke da maganar inganci ya inganta huzaifa radiyallahu anhu ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wani jibiji sabata mana jibiji ko mu ce shara fa bal qa'iman anan ya wutsari a tsaye shara ce wurin jirgi ne huzaifa ke ce muna tare fatana hait hinan ɗan ja da baya faƙal cidinu matso fadanaut na matso kusan shi ya ce hatta ƙunsa inda aka bai hannun tsaya daidai daga dagan shi nan fatawatta inda zai arwala ne kenan ya arwala nan kenan bayan ya ƙare baulin ya ƙare kuma zai arwala ce mai zo kusa da ya zo kusa ce na tsaya daidai daga daga shi fatawadda wa masa ala kufai ya yi arwalla kuma ya shayi kufin shi ba tare da ya hudda hudufan shi ba wannan hujja kenan ta tabbatar da a wani wuri a wani hali an yi tsarin kinasi kuma ga dalili kuma ruwa ya ingantata kan haka in ta kama wa inda ma ƙulna al'udu a fadar abin da ya muka ce tsugunni shi ya yi mai dalili ce li'annahu al-ghalib min fi'ili sallallahu alaihi wasallam hatta qalat aisha radiyallahu anha man haddathakum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bal qa'iman fala tusaddiqu ma kana yaqulu illa jalisa yace abin da yasa muka yi maganar ɗan wakon sai ta shari'a ba abin da ra'ayi a kace ba a munana abu da ra'ayi ko a aibata ko a gyara shi da ra'ayi ba a gyarawa ba a munanawa da ra'ayi da hujja ake munanawa ko a gyara ba ya bata kun ra'ayi na ne kun ba kyau ko ra'ayi na da kyau a'a shari'a mutum ke bi musulmi shari'a can ta tabbatar da yatsi a wani wuri to sai yake cewa me yasa muka ce duk da ya halitta a yi a tsaye amma muka yi bayanin yin shi a tsugunne ya yi mai dalili yace saboda shine mai yawa a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace ya yi a tsugunne me yasa yace yawan yin da hatta ka Aisha radiyallahu anha saboda bata gaba yayi har aisha take cewa duk wanda ya baku labarin manzon sallallahu alaihi wasallam yayi tsari a tsaye kan fuskanta shi bai taba yi ba ya zabune ya zabune haka tace bata gaba yayi eh bata gaba yayi ba tana gida nake ta nan ma dalili ne yaje wani wuri yaje wani shara ko jibji bukata ta kama yayi sai aisha take inkari bai yi ba ta duk wanda ya ce muku ko yayi kan fuskanta shi wannan ta aiki da saninta wannan huzaifa sahabi ne kuma sahaban ma sananne da mazala ke keɓance da sirrin shi ma huzaifa kenan wannan ita ta kore abin da bata gani ba bata sani ba an yi ba shi kuma huzaifa iya tabbatarwa da cewa a an je wuri kaza a wani jirgi yayi kaga in wannan sauki ne na musulunci duk da yi a tsugunne shi yayi amma in ta kama a wani wuri mutum yayi bai da zaka shiga wani hali tsugunna matsala ce kuma bai yi ma halin ake na an kai a tsaye baka hurta ba sai ka kama kawai baka hurta baka hurci halaka ne kai kan ta kama magana ke wannan ya ce wa ƙauluwa hada la yanfi ma ja an huzaifa fadal aisha cewa duwan da ya ce annabi a sai kan kuskanta shi ya ce wannan magana da aisha ta yi bai kore maganar huzaifa li'anna khabarat amma amma ra'at aisha radiyal anha ta ba da labarin abin da ta gani a tsugune ke kullum kullum a tsugune ke haka ta gani wa aka bar huzaifa ta amma amma ra'a shi ma huzaifa ya ba da labarin abin da ya ga an yi a wani wuri wanda ba kan shi ya ce wa ma'alumin an da musabit muqaddam ala nafi li'anna ma'ahu ziyarat ilm yace kada ta usul fiqh abin sananne cewa idan wani wani abu ya zo ya kawo wani hukunci sai wani bai kawo ba to wanda ya kawo ƙarin wannan wanda ya zo da ƙari za a tabbatar da shi akan wani bai kawo ba ita ba ta gaba yawon can abinda ta gani a tsugunne to wani ya kawo ƙari ya ga a wani hali ya yi a tsaye a wani hali kenan a nan wani ƙa'ida za mu doki aiki da ƙarin huzaifa yi tun da ya zo hanyar ingantatta kenan a wani hali an yi ta kore abin da bata gani ba shi kuma ya tabbatar da shi idan za mu tabbatar da yin akan barin korewa da aisha ta yi aisha ba ta laifi ba abin da gani ne daga ce wannan kenan yanzu kenan magana ladabi na goma ya halitta aya tsayin ya kama amma yi a tsugunni shi ya yi magana kenan shi duk muke wani bayanan gaba daya ya ce wa yajibul istinzahu min al-bawl wajibi ne al'istinza mana tsarkaka daga wutsari tsarkaka daga wutsari wajibi ka yi shi to ka tabbatar da babu shi a jikinka kayan kai sallah fa'ani bin abbas radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabarain faqal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir yace amma ahaduhuma فكان لا يستنزي من البول من بوله فكان لا يستنزي من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بنميمه او بالنميمه ibn abbas wannan hujja da ya bada cewa wajibi mutum ya tsakaka daga wutsari mai hujja kan haka yace an samo daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabarain annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa ta wasu kaburbura guda biyu faqal sai kace masahabai innahuma la yu'adzaban wa'annan kabarin guda biyu tabbas ana musu azab Allah gwada mishi nan akwai darasi mutum ya laihi ka hurci mallar kyale shi amma nan Allah gwada mai saboda darasi ya zama ta wa'azuwa ga mutane ga laihin ya ce wannan kabarin biyu ana musu azaba ya ce wa ma yu'adzabani fi kabir kuma ba ana musu azaba bane ba akan wani abu mai girma a wajen mutane abu ne mai sauki wajen mutane eh abu ne kamar ba a wani samfur abu ne mai sauki a wajen mutane ba da abu ne mai girma ba ma'ana a wurin mutane ya ce an ma'ahaduhuma ɗayan biyun wa'annan mutane da ake ma'azaba ya ce lahin shi fakana layastan zuwa min bauli bai tsarkaka daga wutsari in ya wutsari bai kulawa ya watsa mushi ya gama ba ruwan shi da tashi kwanta shi sai haka da makon da kasa karkada kuma ta ba ruwan shi ba ruwan shi da tsarkake tsari in ma wajen wanke al'aura ko ko taba jikin shi sai tashi tashi lahin kin kulawa tsarkaka da wutsari ya kai haka kinan wa'anan abinda ake nema kurin za mu cikin adab ka samu wuri da wutsari in kana yi ba zai komo maka ba don abu kenan kuma idan ka tabbatar da ya fatso ya taba ka yi kokarin wanke wannan wurin da ka tabbatar da ya taba nan balle abu mata yan uwa mata kware sai hankali don sun samu matsaka wajen wannan dole don in ya komo a wanke tabbas kai kula wutsari in ya komo ba a barin shi a wanke duk inda ya taba wajibi ne kuma a yi kokarin samun dabarar da za a yi kai bata jiki ko kaya in ko ya taba to a wanke wannan bawan Allah rashin kulawa da wanke wata kai wani azaba har aka gwada wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga ana mai azaba illa karkashin wannan akwai kuma wani bangare na shishigi ne shi kuma wasu wajen tsarki za shi ga su yi ta matsa al'aura shi ta matsawa don akwai tafi aka ce fisantin wani tarin cikin malakiya ana kawo a matsa a kalkada fisantin kawai suke shiga don wancan wani shishiki ne matsa wannan da kari don hatta a cikin naga cikin littaye nan motsa saralin jawar da kilin gam iya kawo wannan cewa matsa al'aura da kari iya kai ga samun rauni ga ɗa namiji illa shi a takaici wani iya ibada ce wajen matsawa kuma ka samu kanka illa to kun da kai dai ka yi ƙoƙarin dai ɗan matsawa kaɗan yadda wutsarin zai hutu kura na san ka wanke wutsari ya hutu kura ake bukata amma wannan matsawa da ƙarfi da wani karkaɗawa wannan suna ce ya da wani hujja nasin da ya zo kuma iya da illa ma ga mutum wanda ya tsananta matsawar don iya kai ga raunin namiji to yanzu kenan wannan shi ma mas'alar ta da ya ce wajibi ne ka tsarkaka daga wutsari ga ruwa guda ta isa biyan bukata ruwat imam al-bukhari ya kawo muslim ya kawo tirmidhi ya kawo abu da imam nasa'i duk sun kawo na ruwaya kenan ta wadatar da mu hujja ta isa ga mai imani ya dauki wannan hujja kadai ya yi hankali da yin hatara wajen wutsari in kayi ko kin yi ki tabbatar da bai taba ba in da ya taba a wanki Allah taimake mu sai ladabi na goma sha biyu duka yan wannan ladabi ne wa kurin na shiga bandaki na biyan bukata ya ce wala yumsiku zakarahu bi yamini ho ya bul wala yastanji biha kai ya rike al'aurar shi da dama a lokacin biyan bukata ba a yanzu nan ba a an taɓa al'aura da dama a lokacin biyan bukata da kuma ta kun san ma ba ta dama a a cikin halin biyan bukata ake magana kuma kai ya tsarki da dama wanke wutsari ko kashi kakka wanke da dama me ya hujja kan haka mace komai komai da zini komai ka dauka ka daga da sidda da hujja wannan magana da yayi ta hana taba al'aura rike al'aura da dama ana wutsari ko har tsake ta ruwaya ce da Imam Bukhari ya roto Imam Muslim ya roto haka irin su Imam Imam Ibn Majah sauransu dai ruwaya ce da ingantatta ita ma me ruwaya an abi qatada radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه حجة كنا abu qatada ke cewa radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza bala ahadukum idan ɗayan ku zai wutsari fala massa zakarahu bi yamini kayya taba al'aura shi da dama kaga kenan a magana halin wutsari eh kada ya taba al'aura shi da dama kuma wala yastanjibi kuma kai ya wanki kai ya tsarki da hannun dama ba a yi shi ma nan hujja ta kare bayani ya kare kulshi ko ya kare na dabu sai ladabi na goma sha uku na biyan bukata wai juzul istinja bil ma aw bil hajar wa ma fi ma'anaha yace amma wal ma'u afdal yace ya halitta a yi tsarki da ruwa ko da dutse ko da abin da yake ma'ana wa'annan amma yace ruwa yahi nan maganar ruwa maganar dutse ke yakan yi a wani hali babu dutse ita wani hawa ma misali ke a wani wuri iya yawa babu dutsen amma akwai fafi ijinik akwai wani takarda da ake ta goge bayan gari iya wasar da aluri in ma gashin masu balaguro cikin jirgi da ake awa goma akwai wanda ake awa goma sha a cikin jirgi ba sarka ba awa hudu ma wani bukata ta kama ka biya bukata a nan babu ruwa an hana domin suna hana aiki da ruwa a cikin jirgi wajen a dush suna hana kamar saka lai ana kusa matsala ta ruwa a samu matsala da ana hana ma ana ma aiki sama ka ke na akwai bafe jinik a ne ka aiki da shi ya ka ɗauko bafe ka goge da bafe jinik ka goge tsarin ka goge bangare da kuma kai sallah ko ba ko ba ta ma ko ba rolla sallah ba ta wuce kun shiga jirgi awon goma sha biyu ka dole a salloli duk jami'in ka ya kai lokacin mutansi dole ka samu kai kai sallah da bai wa goma sha biyu ba sallah kenan irin kaga irin wannan tun da akwai sauki ga fafi je ne ka dan ka dauko ya ce ka kun babu abu ruwa na walla babu abin ta yamma sallah za a yi magana mai inganci magana mai inganci za a sallah ba bar sallah la kullu hal da akwai saban malamai hatta cikin malikiya wajen ra'ayi guda biyar ne na imam malik na ashab na asabak na gasu nan da wajen wajen ra'ayi guda biyar ne amma ra'ayi mai hujja na ashab cewa za a yi sallah ko babu arwalla ba ta yamma sallah ba ta huciya za a yi ta kenan da Allah ta cikin jirgi lokacin sallah zai huta baka ci a bar abin ruwa ko ba abin ruwa ko ba ba abin taimama za a sallah hujja da ta magabata suka dauki ra'ayin ashab cikin cikin malam malikawa cikin sahih bukhari sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka mance inda aka shiga neman tsakiya ta Aisha inda aka saukar da aya ta taimama ai anan sahabbai sun je nema suna cikin nema lokacin sallah yayi a wancan zamanin babu babu ruwa kuma ba ka taimama ba amma sallah suka yi annabi ce ba shine hujjar kenan in babu abin ruwa babu abin taimama irin wani kamar saman jirgi ko saman ice ka mallake ruwa ciku dole za ka yi sallah ala kulli halin ba abin sallah ta wuce kan wa kaga kashin sallah amma mutum ya hira ya kama kudi wajen ya kare jera mota ko ko me karama shi suka tare shi da baka Allah ta Allah ta kare ta Allah ta wuce fit Allah ce muna zauke ta muna zauke ta sallah ta Allah zai bata bace ta Allah ta wuce bata bace ba Allah bai bukatar ta kiran ne wannan muhimmancin sallah kenan to yanzu dai kenan wannan magana da yayi ta cewa ya halitta a yi tsarki da ruwa da duwatsu da wani abu ma'anar su amma ta yin tsarki da ruwa shi yayi mai hujja yace an anas radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنذة فيستنجي بالماء wannan hadimi annan sai salama yake cewa kenan an anas bin malik a wannan ruwa da imam bukhari ya kai muslim ya kai sauran wurare yake cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kullu hala iya shiga bayan masai ba biyan bukata bayan daki yace za mu dauka fa ahmilu ana wa gulamun nahwi kenan annabi zai biya bukata da ni da wani yaro sa'ana gulamun nahwi wani yaro sa'ana muna daukan idawatin mimma wani idawa asalin abun zuba ruwa ne amma na fata kenan dan makayi ne ya kan dauka ruwa na fata ne amma muna daukan dan makayi na fata na ruwa wa anaza da sanda anaza sanda wadda take da da da karhi kamar zaman mitsini ya kace kawai kasa dan ka sauki tsuwa sauki lalace sanda ce mai karhi a kasar ta kamar abin mai shaka sai ce anaza anza akuya ba mutum kurin anaza fata ce saman nuna ke daga babban iya kan kan nun ne kurin idan kama nuna fata anaza wannan sanda mai karya kasa anza akuya wannan ne wani bawan Allah cikin magabata ya ga wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a ranar idi da anaza da anaza ya kawo anaza a gaban shi to shi da ya dauki abun babu wasali sai ya kai ruwaya wani gari da kalmar anza annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a ranar idi ya aije akuya a gaban shi ya dauki akuya a gaban shi sai wani ya je cikin magabata ya tafi garin hi iske sallah akuya a gaban limanci me wannan akwai a gaban limai suka ce a baka da ruwa hadis ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla ya ce a a ba an zace ba an za ne ba an za ba an za ce ba an za ba ce ba kenan wannan hujjar ta anan sabir malik ce annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya tafi biyan bukata mun dauki da ruwa da anaza kuma yaje fastanji bil ma yaje tsarki da ruwa ta yi da ruwa kenan ko wa an ashta radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغيب فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه تجزي فإنها, فإنها تجزي عنه وأن رواية والإمام النسائق أبو داود سكا رواية abin da yake cikin ta wannan ruwaya aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dhahaba ahadukum ila al-ghad idan dayan ku ya tafi biyan bukata فليذهب معه بثلاثة أحجار ينتهي da duwatsu guda uku falatar biya ya je ya tsarki da wannan duwatsu guda uku falatar biya ya biya ya tsarki da dutse uku ta fa'in na tujizi an wannan dutsen uku sun isiye shi sun wadatu ya sun yi sun mai tsarki ba sai ya wanke da ruwa ba dutse uku akwai ruwa masu cewa gamawa guda biyu to ruwa da ta kawo a gama bi gaskiya bangaren san bata da inganci maganar ruwaya sai malamai ke cewa in ma ka yi da dutse kadai ko ka yi da ruwa kadai amma yi da ruwa shi ya yi shi na magana amma gamawa da akwai wasu ma uwa ban daki sai suka aji duwatsu wani duwatsu wani tsarki su kawo kai kai wannan yayi akwai matsala kai kai wannan yayi abin da ake aji zuwa duwatsu a in ma ka yi da ruwa ko da duwatsu amma yi da ruwa shi lahiya magana gama ba ta saba inganta ba da kuma sai an gama guda biyu ka ka dutse ka ka ruwa annabi da ɗaya ke za a je kan min dutse ce a kubar dutse ya yi da ruwa kuma lokaci ga ruwan ya aje ya ake dutse abin da inganta annabi bai gama biyu iyaye ɗaya in ma yayi wannan in ma yayi wannan wannan shine abin da yake cikin wannan ladabi na kayan suke duka biyun dai akwai su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin Allah subhanahu wataala ya yabi mutanen Quba dalilin suna tsarki da ruwa ke wani shi da ƙara ƙarin hujjar cewa yin tsarki da ruwa shi ya yi allah taimake mu sai magana wala ta tsaro kusura ko sai yanzu kun sha Allah ganin ana gwada mu lokaci kin ya kusa a takaice dai dutse da uku shine ka'ida shine sunna annabi sallallahu ya hana ma yi da ƙasa da duwatsu guda uku wannan za mu ga magana a gaban insha Allah yanda sai an yi da dutse uku an hudda na ƙarshe ba komi ma wannan ina kan zai mun tsaya ladabi na goma sha uku na biyan bukata kurin kuma hanzu mu kare ba Allah kai mu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته